الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ينقوانا مسلمين ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allah subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wato cikin takaitattun ma'anoni idan ba a manta ba muna cikin suratul mujadalat ita wannan sura jiya lokaci yayi mana kayan na sai muka tsaya kan daidai aya ta 19 yadda Allah yake magana akan irin mutanen shedan wayanda suke shedan ya ci nasara a kansu ya jibince su ta yin biyayya su a gare shi saboda haka sai ya mantar da su bin Allah to Allah ya ce wayannan su ne ainihin mabiya shedan sai ce kuma ku saurara mabiya shaidan su ne fa masu asara Allah ka tsame mu a ciki ya Allah kun ga wannan rayuwar mu akwai ainihin me akwai fitina cikin ta mai yawa jiya wani labari da nake kallo da mutumin da yake bada labarin yana cewa wallahi koya aka yi yace shi ya san rayuwarsa tana cikin hatsari saboda ya san kasar kamar yadda kai ma kuma kun san kasar inda za ka fito ka faɗi gaskiya to rayuwarka tana cikin hatsari shi yasa kullum za mu fito a gida ba ma tunanin za mu iya komawa domin abin da kake tsammani kai kana kallon daidai ne ka faɗa e agun Allah daidai ɗin ne to shi agunsa wadda baya so shi kuma laifi ne to amma mu ba ma jin komai in mun faɗi magana in dai agun Allah ta tabbata gaskiya take to in ka kashe mu ma kai ka jawo kanka fitina Allah kai mana muwafaka wayar abin nan bijimi duk idda ya kai da girmansa saniya duk idda ta kai da girmanta a ce 140 aka kai wa 'yan ta'adda kudin su je su rika karaɗo dabbobin mutane suna kawo musu mutumin yana faɗin abun wallahi kawai sai in ji jikina yana bari wallahi na ce ko irin wannan masifar yaushe za a daina ta arewacin ƙasa wallahi zai wahala a daina ba zai yi wa daina ta ba wallahi saboda duk mutumin da yake da ikon da zai fitar da miliyan tamanin miliyan tamanin fa ba fa miliyan ɗaya ba fa miliyan tamanin a je a kai wa 'yan ta'adda su karkaraɗo su karaɗo shanun mutane shi a kawo masa kuma komin girman bujimi yanzu bujimi ɗaya in lafiyayye ne da ƙiba in ka kai shi kasuwa sai ya haura miliyan amma abin mamaki shi kuma a dubu ɗari da arba'in Allah ya sauwaje to kun ga wayannan sune atba'u shaytan saboda mutum shi duniya yake hange baya tsoron lahira Allah ka tsare mu daga sharrin shaytani su ko masu wannan ɗabi'a in masu shirya ne Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su saboda haka wannan aya da zamu dora gaba Allah yana cewa innal ladina billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين نعم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز to Allah mai girma da ɗaukaka kun ga anan sai ya ce innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu sai ya ce ulaika fil azallina yanzu da Allah irin waɗannan in sun san kaskancin da suke ciki a zahiri da baɗini wallahi da ba su yi irin waccan barnar ba ranar alkiyama saboda kima da kimar da jini na ɗan adam take da shi ku duba in Allah zai fara shari'a ranar kiyama akan jini zai fara wallahi ta kan jini za a fara zinin da aka zubar ɗin nan ta kansa Allah zai fara shari'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala da Allah wa ya san iya kimar darajar da Allah ya ajiye a ɗakin Ka'aba to amma sai ce ran mumini ɗaya fi ɗakin Ka'aba ran mumini ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala in ji manzon Allah ya ce wallahi ya fi ainihin mai ran mumini ɗaya fi ɗakin Ka'aba daraja ka duba dai zaka kashe miliyoyin kuɗi ka tafi can ko to amma darajar ran mumini wallahi manzon rahama ce ta fi kimar darajar ka'aba amma yanzu kashe ran sai ya zama ba komai bane ana kallon wani rufa rufa ne akwai ranar kin dillanci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk waɗannan ko waɗannan da suka ainihin saba wa Allah suka saba wa manzan Allah ma'ana suke kiyayya da ainihin manzan Allah suke kiyayya da littafin da manzan Allah ya zo da shi suka juya wa Allah baya da gangan Allah ya ce ulaika fil azallina ai ma'ana mazlubina su waɗannan su aka rinjaya ma'ana shedan ya ci nasara akan su malam yace hum azallul kalbi sune mafi kaskancin halitta wa humul kufaru ajma'ina sune wanda suka kafirta baki daya duk wanda yake kallon kashe rai a matsayin abu ne da yake ganin ba komai bane kuma ya aiwatar ya je gun wancan boka ya je gun wancan boka ya je gun wancan malamin tsubu duk yana kallon ba komai bane to wallahi akwai ranar da zai tashi ga komai ne a shi Allah ya ce kataballahu wallahi Allah ya rubuta fil alwa wato ya ko cikin lauhul mahfuz a rubuce yake inji Allah au kaza ko a wata ruwaya an ce Allah ya zartar da hukunci kuma wa aka sama yayin rantsuwa yace la agalibanna ana wa rusuli yace wallahi sai na yi rinjayi sai na yi rinjayi inji Allah fa yace wallahi sai na yi rinjayi don Allah kai ga kai ga tunaninka yanzu idan Allah yace zai abu har sai ya ka bukaci rantsuwa misali to amma maluma suka ce Allah yana son ya nuna maka muhimmancin abin ne sai ya rantsuwa ya rantse da kansa ya ce wallahi sai na yi rinjaye ni da ainihin manzanni na bil hujjaji da hujjoji na zahiri jiya wani ina kallon ya ciro karas irin gonar karas ya ciro wallahi sai gashi muhammadun rasulullah karas fa rubutacce wanda duk daƙiƙancin ka inda ya kasan suna kawai za ka gashi sunan muhammadu ne a jikin karas fa da wani ya taba nuna mun abin nan naga shi kuma wannan kawai kan kaciya ne karan din hoton mutum ne iya haka dinsa kawai da kan kaciya da maraina da komai kuma wallahi karas yanzu Allah ba ayoyi yake ta nuna bayansa ba wani rogo ya cira rogon an rubuta Muhammadu a da saiwar rogon ba an rubuta Muhammadu da ita sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma sai gashi karas ne sannan abin mamaki sai gashi kuma wani wurin kaga an rubuta Allahu da makamantan irin waɗannan waɗannan duka ayoyi ne Allah yake nuna bayansa don su hankalta su gane fa Allah guda ɗaya ne amma mutane ƙara barna suke ina tunaninsu ya tafi koko Allah ka juyo da hankalinsu zuwa ga abin da yake mafi alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahi sai na yi abin rinjaye ni da manzanni na da hujjoji ko kuma da takwabi ko kuma gabaki daya da hujjar da takwabin masu nufin hana addinin Allah na farko sun ci nasara Allah ba ya rinjaye kansu ba ba don Qur'ani ba ba musalla ba rusu ba to haka yanzu duk taurin kan masu taurin kai ne yanzu wallahi sai Allah ya yi nasara a kansu da manzanninsa ma'ana kamar yadda Allah ya nasara akan wa'ancan na farko da shakiyancin da kafircin su to haka yanzu maluma da suke isar da karatu dan Allah suke bayyana hakikanin abin da suka sani wallahi sai Allah ya ba su cin nasara saboda haka Allah yake cewa inna Allaha qawiyyun azizun Allah fa mai tsananin karfi ne kuma mabuwayi la yu'aridu shay'un wallahi ba wani abu da ya fito ya fito na fito da Allah illa kasara face yayi asara wa fashala ya warwatsi summa akbar ta'ala anil mu'minina sannan sai Allah zai bada labari ga mu'minai as-sadiqina fi imani wanda suke masu ainihin me masu gaskatawa cikin imanin su mimman ishtamalat alaihim majalisun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suke sun koyi ladabi abinda ya kunsa cikin imanin nasu cikin majalisa ta manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya suke gudanar da rayuwarsu sai Allah yake cewa la tajidu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hada Allah wa rasulahu na'am
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه Mm.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه Mm.
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah ka sanya mu cikin wannan rundunar Allah tabaraka wa ta'ala kun ga yace la tajidu qauma ba za ka taba samun wasu mutane yu'minuna billahi da suka yi imani da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar ƙarshe yuwaduna ma'ana yusadiquna wa yuzhiruna al-mawaddata ma'a man haddallaha wa rasulahu wallahi in dai mutum mai imani ne kuma mai gaskiya cikin imaninsa wallahi ba kauna tsakaninsa da kafiri sai dai ta ma'amalar zaman abin nan doya da manja wato kasuwanci ya haɗa ku zama ne a mota zama ne a gun aiki ka tsaya ka fito masa da haƙiƙanin gaskiyar wato musulunci ka nuna masa tada ɗabi'a ta musulunci wataƙila yana da rabo ya koyi da kai ya misali naga wani abin nan wani abin nan wani abin nan da wani kafiri ne da ya musulunta yake cewa yace wallahi abin da ake wa musulmi a arewa yace abin da ake wa musulmi a arewa da kirista aka yi wa ba wai zancen najeriya ba yace da duk duniya yanzu da ta hargutse yace amma wallahi musulmi ya taso ta can a tare shi a kashe musulmi ya je can a kashe a tare a kashe musulmi ya je can a tare a kashe ya ce amma sai a fito a cikin kafafen watsa labaru ana yada ƙarya ana cewa an kashe kirista kuma wannan maganar da ya faɗa ɗin za ka duba ka ga eh hakan ɗin ne duk inda musulmi yake ya zama abin farauta da mai farauta ko musulmi ba shi da kataɓe duk inda ike tafiya yana cikin fargaba zai isa lafiya ko ba zai isa lafiya ba ma'ana za a kama shi ko ba za a kama shi ba za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba yau ƙasar musulmi kuma abin takaici a cikin arewacin ƙasa in za ka tafiya baka da kwanciyar hankali kuma kai da ƙasar kai da arewacin ƙasar kuma wai ga shugabanni amma a suna ba a rubuce kuma abin takaici kamar yadda nake faɗi waɗanda suke da fawa akan talakawa an ƙasƙantar da su su ne sarakuna duk yanan da ake yanzu misali sarki ya fito ya daga yatsa ya ce yana neman talaka ku yadda fada za ta cika wallahi ba ɗan siyasar da ya isa wallahi kun ji na ce wallahi ba ɗan siyasar da ya isa ya tara wayannan mutanen amma an kaskantar da su an da su ba komai bane saboda tsayar da mai jan kunne bature ya shirya ya tsaya ya hangi tafiyar ya ga wa'annan sarakuna a wancan lokaci su ne alƙalai su ne limamai su ne kuma sarakuna sannan duk abin da suka ɗaga yatsa talaka bai ta yafe komai ba shi kenan wannan shi ne fa abin da shehu usman ɗan hodiyo ya biya yara amma matsiyaci bature da yake kai da ka karanci alkur'ani ba shi ya karanci alkur'ani ya fi ka sanin meye alkur'ani ya zo da shi ya zo duk ya sabule wannan ɗaukakar ya bar su fanko kawai kwaman ciyaman na ƙaramar hukuma a ce ya fi hakimin ka iko ko ba haka bane je kana yi ka ne fa tsohon kunin bayan yi. an gama rabu an jefa shi a kwanan wanke-wanke Allah ya sauwake wallahi duk yadda aka bar gaskiya ko mun daren dadewa sai an dawo sai an neme ta ko su kansu ku lura ku ga in tsiya ta tsiya ba sarakunan suke kira ba a ce a kira talakawa a gaya musu kaza a gaya musu kaza to in ku sun san haka ne to dan me yasa suka kankantar da su saboda san duniya ai bahaushe ce ko mun lalacewar giwa ai tafi karfin talle da ko ba haka bane ko mun lalacewar giwa tafi karfin talle wallahi da matsayin naka da komai a can zaman in ta rikice maka ya karo ka ne musarakuna Allah ya sauwake saboda haka irin wannan kaskancin ba wai ainihin sun yi shi kawai a abin nan barkara zuba bane da ilimi suka yi shi ina sauraron wani malami jiya wai yana bayanin wai shi bai ga wani dalili da zai sa a yi addu'a wai irin ta samu ainihin cin nasara ba kaza kaza kaza kaza sun zage su haɓe sun ina ruwanka da wannan wannan matsala ce fata su bi wa'incan kafiran matsala ce ta wanda in dai za ka furta la'ilaha illallahu da harshe su ji to komin iskancin ka kai musulmi ne haka ne ko ba haka ba ne inda za ka furta la'ilaha illallahu su ji da kunnansu to fa su ba ruwansu da wancan iskancin naka me yasa suka dan kwafi saddam hussein me yasa suka shiga afghanistan gani suka yi daula ta musulunci za ta kafu te karfi ya zama ba su da bakin fada ga baki daya a yankin gabar ta tsakiya ko kuma ainihin a asiya su kuma ba haka suke so ba ina mamakin kullum mutumin da zai fito ai tura wannan sun ci gaba sun waye kaza kaza kai ne jaki da baka san komai ba ina wayewa take abun kafiri wayewar da kai Allah ya baiwa alqur'ani kai Allah ya baiwa wayewa saboda kowace kimiyya alkur'ani ne ya zo da ita kowanne kere-kere binkice-binkice ƙarƙashin ƙasa sararin samaniya wallahi alkur'ani ne ya zo da shi ka bi ƙur'anin kana karanta a hankali kai ta fitar da ayoyi ka gani sai mutum ya zauna kwanta ba shi da aiki sai bacci ko ya ɗauki gulma ya kai can ya ɗauki gulma ya kai can to muminai su ba haka suke ba Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutumin da ike mumini ne wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe yana nuna soyayyarsa ga waɗanda suke kafirai ba ka ɗauki soyayya ka bai maƙiyin addinin Allah sarki faisal fa ɗan uwansa ne ya kashe shi fa ɗan uwansa ne ya kashe shi kuma a gaban amirkawa kuma abin da aka yi masa alkawarin shi wanda ya kisan kuma ya samu shi kenan ko tun daga nan saudiya ba jiya nake mana magana sarki abdulaziz ba to abin da ya faru kan sarki abdulaziz haka ya faru akan faisal ɗansa wayannan za su soka ne allah ya ce maka walantar da an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu sai fa ka wuce wallahi sai sun amfana da kai tukuna ba su taba yadda da kai ba sai ka bi tafarkin su mutane nawa a west africa wa'annan kasashen suka zo suka ainihin me suka sace shugabanninsu wasu aka tafi da su aka kashe wasu aka jefa su a kurkuku har yanzu suna kurkuku amma manta da su su yan kasar ma sun dauka sun mutu amma wallahi suna ka rika shiga media kai bincike ka gani hakikanin matsala na kasancewar ba yahude waye shi ka zo kana kaunar ba yahude dan iska Allah ya ce ba za ka taɓa samun suna bayyana duk mutumin da ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah ya ƙetare haddi a kan littafin Allah walau kanu aba'ahum wallahi in dai mumini ne ko da iyayensa ne suka ƙi gaskiya suka kafirce wa Allah to ya basu kenan sai dai haƙi in yana tare da su irin haƙi na haifayya ya ɗauka ya bar amma ba ya nuna musu kauda ba au abana abun ko ƴaƴayensu au ikiwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu bal yuharibunahum za su fada da su su yake su alal imani bisa imani da suke da shi kama waqa ali jama'atin min sahaba yanzu misali ka dauki bayan da aka yakin badar aka gama gari batattu sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ɗakin shawara da sayyidina abubakar da sayyidina umar sayyidina Usman Aliyu da sauran irin su Abdurrahman da makama akwai dai sahabbai da yawa daga ciki waɗanda suke annabi ya shiga majalisa da su ya tattauna to amma waɗanda ake son jin ra'ayinsu musamman ya sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman Aliyu Umar dan kaddabi yace ya wato ina son fito mana da imani na hakika ne umar ɗan kaɗabi ya ce ya rabi Allah ya ce kai fa manzan Allah kuma ga irin abin da waɗannan mutane suka yi maka don saboda ƙiyayyar addinin da ka zo da shi daga wajen ubangiji sai ce ni ina ganin abin da yake mafi kyau wato ina son in daɗa fito mana da walau kano aba abun au abana abun sai ce kowa ka ba shi ɗan uwansa ya kashe shi da hannunsa ya ce me amfanin rayuwarsu suna cikin kafirci kuma har sun fito suna yaƙar ka da sun samu dama ma kashe ka za su yi ya ce ni abin da nake kallo kenan kun san wani abin mamaki kun san take Allah ya ɗauki shawarin umar take Allah ya ɗauki shawarin umar wallahi sai dina abubakar ya ce ya nabi yallahi yanzu muna cikin farkon daula ne muna buƙatar kuɗi mai kaza muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza ni ina ga a shawari na kowa ya kwanci kansa wannan kuɗin da zamu na zamu samu na fansa zai rage mana radadin abin da muka bari a makka sannan zamu samu mu sai kayan fada shi ma shawarin sa banza ne ai shawarin sa abu ne mai kyau ko to amma ba a je matsayin da za a fara yanta mutane a ainihin me a sallame su su a karɓi fansa ba ba a je wannan matsayin ba wancan matsayin da Allah ta da Umar an kaddabi ya ce kowa ka haɗa shi da ɗan uwansa ya kashe shi kawai don mu nuna musu izza ta musulunci ku duba can wace sura ne arama da Allah ke cewa laula kitabun min Allah sabaka lamassakum akan maganar Umar ne fa wallahi wanda bai sani ba wallahi ya sani ya ce ka kama ainihin kafirar makiya addinin na suna nufin kashe ka ka karɓi fansa a kansu ba don littafi ya rigaya ba daga Allah cewa idan al'amari ya tata turu wahayi bai zo ba ku yi shawari wa shawirkun fil amr shine ainihin laula kitabun min Allah sabaqari ba don ainihin littafi ya rigaya daga Allah ba cewa kai shawari abinda sahabbai suka zartar ka ɗauka kai hukunci babu laifi a kanku sai ce lamassakum da Allah ka duba yadda Allah ya rantsa ce la masakum yace wallahi da ya shafe ku me sai yace azabul alim take Allah ya karbo shawarar Umar to bari ka riki irin su Ubay abina eh abina wato Abu Ubaida dan malam ya dan gutsuro kadan magana ka yake cewa da Allah ya ce au abana au ashiratahum anan sai yace bal yuharibunahum alal iman abinan alal iman suna yaƙa su bisa imanin da suke da shi kama wa qali jama'atin minas sahaba ka bi ubaidata kamar abi ubaida bin al-jarrah wato abinan kenan amintaccen al'umma da annabi ya faɗa kenan cikin sahabbai gabaki ɗayan su har sayyidina abubakar amma annabi ya ce wannan shine amintaccen al'umma annabi ne ya faɗa dan ra'in kansa la yamliku anil hawa Allah ne ce shine amintaccen al'umma ka gaya wa al'ummarka kun san abin da ya faru ga Abi Ubaida Abi Ubaida shine wanda ya kashe babansa a Badar sun yi mubaraza da ainihin babansa shi Abi abinan Abi Ubaida ya fito a bangaren Annabi shi kuma babansa ya fito a bangaren su Abu Jahal kuma ya zare takwabi ya ce ko in kashe ka ko ka kashe ni ya ce ni kuma da izinin Allah zan kashe ka babansa ba wannan shi ne su irin na hakika kuma shi ne imani na gaske kuma wallahi ya kashe shi to matashi kayan da kai kana tsohon kaɗa kai da shi yana cikin jin ƙuruciyarsa yana cikin ƙarfi sannan kuma sun ɗau trenin na karatu ana ainihin fara gauzawa sari ga irin su um abinan su musu abin umairi shi ma haka suka yi mubaraza shi da dan uwansa ya kashe dan uwan dan Allah idan da imani idan da imani ba haka yake ba Allah zai yarda da wannan hukuncin da ya kashe ubansa shi yasa Allah ya fito karar sai ya ga dukkan mai hankali ya dauka la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم sai kai au ashiratahum ko da dangin su ne Allah tabaraka wa ta'ala ba wa'annan fa kadan ne ma ne ya kawo misali akwai da yawa daga cikin sahabbai wanda wani ya kashe ainihin me wani ya kashe ɗansa shi yana bangaren annabi amma ɗansa yana bangaren kafir shi duk da girman sa kuma Allah ya bashi cin nasara akan akan matashi saurayi mai karfin saboda baya tare da Allah sai Allah ya cire taimakonsa a kansa wancan tsohon ya ci nasara a kansa haka abin ya ta gudana Allah ya ce ula'ika wa'ancan allazina la yawaduna kufara wanda ba sa nuna wa kafirai kauna walau kana bainahum qarabatun qarabatu damin koda a ce tsakaninsu akwai kusanci kusanci irin na jini to su ba sa nuna wa ƴan uwansu kafirai soyayya to Allah ya ce kataba ma'ana asbata Allahu fi qulubihim Allah ya tabbatar a cikin zuciyarsu al-iman wa ayyadakum bi ruhi kuma ya ainihin me ya karfafa su da taimakon sa shine ar-ruhu anan aw bil qur'ani ko kuma ya karfafa hasken imanin su da al-qur'ani ma'ana bi nurihi wa burhan aw bi nasrihi minhu wa yudkhiluhum al-jannat kuma ya shigar da su cikin aljannatayya tajiri mai tahatihal anhar wanda ainihin koramu ke gudana a ainihin wato karkashin ta Allah tabaraka wa ta'ala ce kalidina fiha kuma za su tabbata cikin wannan aljanna radiyallahu anhu Allah ya yarda da wannan biyayyar da suka yi kun ga ashe wancan da ya kashe ubansa biyayya yayi wa Allah wancan da ya kashe dan uwansa biyayya yayi wa Allah wancan da ya kashe ɗansa biyayya yayi wa Allah amma fa akan addini ba yanzu akan duniya kawai ka kashe ɗanka ba kamar yadda na taɓa faɗa mana wani karatu ko wata ran na je kotu kallon shari'a na ga dattijo an fito da shi daga gidan kurkuku an kurkuku abin nan kotu da shi tsoho ba ɗansa ya kashe kuma akan bijimin matarsa Allah ya sauwaye wai ɗan nasa ya ɗauki bijimin matarsa ɗan uwarsa ce ba kar ku manta ba shi ba shi ɗin ɗan ba ɗan yadiko ba ne a uwarsa ce ya ɗauki bijiminta ya je ya sayar shi kuma uban ya ɗauki wuka ya nufa masa ya kashe shi Allah ya saboda in kana zuwa kotu kallon shari'a za ka yi ta ganin abubuwa na ban tausayi da ban dariya da ban haushi da da nake da lokaci ina zuwa amma yanzu ba lokaci Allah ya saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce Allah ya yarda da su da biyayya da suka yi iyahu a gare shi fid duniya saboda haka yanzu wa radu anhu shi kuma ya yarda da su fil akhirati al akhirah li idkhali abina li idkhaluhu iyahum al jannata aw iyahum al jannata da yanda ya shigar da su al janna wa yudi abina wa yudi abina wa ya'dihim bi abina bi sawabihi subhanahu wa ta'ala da yadda ya ba su tarin lada daga wajensa Allah ya ce ulaika hizbullahi wayannan sune rundunar Allah fil ardi a cikin ƙasa yattabi'una amrahu wanda suke bin umarnin Allah wa yajtanibuna nahyi kuma suna nisantar abin da duk ya hali Allah ya ce ala ku saurara inna hizballahi humul muflihuna wallahi rindinar Allah sune masu rinjaye duk wannan tsiyar da ake akai a dawo akai a dawo wallahi sai ka dawo ka nemi mai mai bin san zuciya ka rasa wallahi duka sai Allah ya shafe su ɗaya bayan ɗaya sauran da ake dan tursasa su ana amfani da wata hanya ta cin abinci a hana su su ji tsoro su saba wa Allah kan wannan to duk za a share masu yin wannan din sai ya zama na kawai sauran gaskiya su ko wancan daman tilasta za ka yanzu su dawo kan gaskiya mana yace surar ta fara da jin Allah madaukaki ga koken wacce ta maida al'amarin ta zuwa ga Allah ta kai koken zuwa gare shi kuma ta bayyana ladabi ita wannan sura annan majalisa ta annabi sallallahu alaihi wasallam majalisa mafi alkhairi sannan kuma mafi shiryarwa zuwa ga abin da ifi cancanta biha a cikin ta shine ma'ana alkisal wato abin nan mafi abin da ya kamata mafi kyama wato abin da yake mafi kyama shine alkisalul mufsida munanan dabi'u a majalisar annabi aya ta sauka aka tantance su aka ware shine kamar ganawa dan cutar da mu'minai duka ai sura ta yi bayani sannan ƙarshe ta cika kuma da yardar Allah cewa radiyallahu anhu ya'ani anil mu'minina al mukhlisina fi imani amma fa wanda suka tsarkake imani waridahum anhu ta'ala da yadda Allah ya yarda da su ya ba su sakamakon abin yarda kuma wa bin najahil azim da yadda suka samu ainihin cin nasara wacce take mafi girma lahum a gare su fi duniya a duniya sun samu cin nasara suka yi rinjaye sannan wal akhirati kuma a lahiran Allah ya ba su cin nasara Allah ka ba mu albarkar wannan sura za mu shiga suratul hashir ita wannan sura ta hashir malam yace madaniya ce kuma kai da jin abin da za ta karantar ma ba sai an ce maka madaniya ba ce ko saboda za ta yi bayanin matsala da ta faru wato yawmul ahzab wannan sura babban abin da za ta karanta shine bayanu annan abin nan anna nasrullahi lil mu'minina wa tamkinihim alal ard za ta karantar da cewa lalle taimakon Allah ga mu'minai da iyar da su a cikin ƙasa ma'ana su samu gindin zama to wannan duka iko ne na Allah babu wani wanda yake da wannan ibta da atis sura bi tamjidillahi wa tanzihihi sannan sura ta fara da bayyana ainihin me girma na Allah da tsarkake shi wa zikirar ni'amatallahi sannan kuma za ta ambaci ni'imar Allah alama abinan alama abinan yusir bisa abin da alama abinan yusir bisa abin da yake koyayye ne ko kuma mafi sauki a wata abin nan a wata ruwaya menene shi min ijla'i bani nadir yadda za a fitar da banu nadir daga cikin gidajen su wayanda suka shiga cikin hasumiya suna tsammanin sun tsira sai Allah ya bullo musu ta yadda ba su sani ba sannan ma'ama kanu alaihi duk fada abin da suka kasance suke kansa minal abinan minal mai abinan abinan mun'ati wal abinan wal husuni wal iddati duk abin da suke kansa na irin kariya da zai hana wani ya afka musu da ainihin abin nan hasumiya da suke ciki ko a ce garu wannan dogayen katangu din da suke yi wal iddatin da kuma yanda suke da tattalin kayan fada sannan ga su da yawa ga kayan fada ga su da yawa in kuka bude kuka shiga to kafin ku shiga sun ci karfinku saboda kayan fada da kuma yawansu sannan kuma ga iya fada to saboda haka suna cikin irin wannan gawa abin nan ganuwa sai Allah ya bullo musu ta yadda ba sa tsammani sannan surar za ta yi bayanin yadda Allah yake gudanar da al'amari na musulmi shine ya zikira ma ajrahul muslimuna min itilafi amwal banu nadir yadda musulmai suka gudanar da lalatar da dukiyar banu nadir su waɗannan yahudawa wa ahkamin zalika fi amwali abina fi amwalihim da yadda al'amari ya gudana a cikin me hukunci na dukiyar su waɗannan wato gabinan ya gudana banu nadir sannan kuma wa ta'ayyin mustahiqihi min almuslimina sannan Allah zai bayani a cikin ita wannan sura waye ya cancanci wannan dukiya din bayan umarnin da Allah ya yi an musu sauki kowa ya dauki kayan rakumi ya fita wa fi sanaya ayati fai abin nan fai tsakanin wannan aya da za ta yi magana akan fai abin nan shi alfai wa dukiya ta ganima da za a same ta ta gara ba sa shine alfai wa abin da aka samu ba ainihin me ba kofsa yaki to imtar da Allah abin nan imtar da Allah ta'ala mawaqifal muhajirina sai Allah ya yabi matsayi na muhajirai da irin yadda suka tsayu wa asha da kuma ya ainihin me ya ainihin ɗaukaka ya girmama ainihin bi abinan bi ma'asar al'ansar da ainihin tasiri na mutanen madina da irin yadda suka ba da gudunmawa wanta da ballazina ya umin ba'adihim lil abinan lil abinan lisana abinan lisana'i alaman sabaka sannan da yadda surar za ta karantar da ladabi wa'annan da za su zo a bayan wa'ancan da suke lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a yanzu misali idan ka je ɗabi'a ta maka da mutanen abin madina da ɗabi'a ta mutanen cikin madina idan ka zo ta bambanta da ɗabi'ar mutanen harami watakila ba a fahimci mai nake niki na sha hira da mutane waɗanda suka san me suke masu ilimi wato mutanen madina yadda suke da ƙaunar baƙi da kyautata musu to a harami ba a cika yin haka kamar wancan ba ina fatan mu fahimci wannan yadda za a girmama ka kuma wani ƙaramin kuskure a ɗanyi maka dariya a yi maka gyara cikin fara'a sai cikin madina to shi yasa a nan sai malam ya ce da waɗanda za su zo bayansu kun ga Allah yana sane da ilimin bayan abin nan sanin mai bayansa za su gudanar bayan annabi bayan sahabbai bayan tabi'u tabi'ina Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya zai gaya mana cikin ita wannan sura mai tarin albarka sannan bayan wannan waddu'a lahum bil maghfirati sannan da addu'a da za a yi musu ta neman gafara wa fi muqabalati dhikril abin muhajirin al amsar sannan da abin da zai biyo baya bayan ambatan muhajirai da aka yi da ainihin mutanen madina to zikiratin sura al abin nan munafiqina ita sura za ta magana akan mushi abin nan munafikai al ashrar ashrarun halitta allazina tahalaku ma'al yahud wa'inda suka yi kawance tare da yahudawa diddul muslimina kishiyar musulmi wa darabat lahum aswa al amsa wanda za ta buga misali mafi muni a kansu sannan sun maka da batul mu'minina bi amrihim bi taqwa za ta yi magana akan mu'minai da umarta su da tsoron Allah wal hadari min ahwali ashabin nari da tsawatar da su kas su fasu yadda su koyi da ma'abuta wuta wata zikiri da ambatar ko fadakar da su bi tafawuti halil fariqai wato sura za ta yi magana akan yadda rigen yato yake a tsakanin waɗannan ɓangarori biyu tsakanin ɓangaren al'umma ta annabi waɗanda suka bi annabi da waɗanda suka kafirta da kowa rigen gyatan da yake wancan suna kokari su ci nasara su ma wayannan marasa gaskiyar su ma kokari suke waje sun ci nasara yasa anan ma lai tafi ta bawo wuki halu fariqai ne dinnan wa bayanu azumatil qur'ani wa jalalatihi da bayani akan girman alqur'ani da daukakarsa sannan karke surar za ta cika bi sifatin azima da siffa mai girma min sifatil ilahiyya shine siffar Allah ko allantakar Allah wa annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi cewa abin da ke cikin sammai da ƙasai ga baki ɗayansa yana tsarkake Allah ta zakiyata kuma tsarkakewa li halil mu'minina wa ta'ridin bil kafirina da kuma yadda kafirai suke yin ta'aridi wato suke fito na fito da abin da yake na gaskiya ne Allah kai mana muwafaka sai Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim na'am سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم na'am هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر Allah akbar ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا Allah akbar وقذف في قلوبهم الرعب Mm.
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار Allahu akbar ga Allah ka ji maganan nan kai da ji ka san akwai hikimar Allah ciki Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ai ma'ana ma fis samawati wa ma fil ardi sabbaha lillahi shine magana dukkan abin da ke cikin sa- wannan ma din da aka kawo ta wato an ringayar ga dukkan abin da ma ba shi da hankali yayi itace ko ma mai duwatsu da sauransu shi yasa aka kawo aka ce ma ba a ce man ba da an ce man to ana maganar masu hankali kenan ko to amma nan ana son a fito da rinjayen Allah akan bayansa da ɗaukakarsa sai aka ce ma fi samawati Allah yake cewa duk abin da ke cikin sammai da ƙasa wallahi yana tsarkake Allah ma'ana na zahar wa qaddasahu amma la yaliku bihi ta'ala saboda haka me yasa wa huwal azizu shi Allah shine mabuwayi alhakimu fi mulkihi shi Allah kuma gwani ne cikin mulkinsa wasu ihi da dukkan ayyukansa saboda haka huwa ladhi akhraja alladhina kafaru shine wanda ya fitar da wayannan da suka kafirta min ahlil kitabi daga yahudu ainihin me yahudu da nasara sune banu nadir min al-yahudi kenan lamma naqadul ahabinan ahada yayin da suka warware alƙawari allazi kana bainakum wa bainar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ah, inda abinnan inda muqaddimatihi madinat madinata lokacin da ya gabato madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gabato madina wayannan banu nadir sun zo sun yi alƙawari da annabi ba za su yake shi ba ba za su taimaki mai yakarsa ba sannan in wani abu ya same su annabi zai taimaka musu haka su in wani ya rubuto wa annabi za su taimaka wa annabi aka yi wannan alkawari kuma a rubuce amma abin mamaki wani shaidani yanzu da zamani ya zo ya sa su suka warware wannan alkawari su kuma saboda Allah ya yi su ‘yan mutane suka karɓi wannan shawarin suka bi kuma suka yi asara saboda me yasa shedan ya ci nasara a kansu to shine anan Allah zai ba mu labari yace ala Allah ya kuna alaihi wala ma'ahu falamma gaza badar wato wannan alkawari din da suka kulla tsakaninsu da annabi su banu nazir babu wani wanda za su taimaka a kansa shi kuma kar ya taimaki wasu a kansu in neman tallafi ya fito suna neman tallafi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana da dama ya tura musu dakaru haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam in yana bukata yayin da aka yakin tabuka wa zahara alal mushrikina ya bayyana akan mushrikai ma'ana al'amari ya bayyana ga mushrikai kalu sai suka ce wato su fa banu nadir kenan yahudawa na banu nadir da yahudawa na kaibara da yahudawa na banu kainuka wanda su suna cikin madina kenan su banu kainuka dan kashi-kashi ne a cikin madina akwai yahudawan kashi biyu sannan a waje can ga banu nadir ga ainihin abinan abinan mutanen kaibara abinan mutanen kaibara da sauransu sun karkasu kashi-kashi wato kowanne yana alfahari da ainihin kakansa saboda haka su a junan suka karkasu haka to wayannan da suka yi wannan da suka da suka ga annabi ya gashi annabi su da sahabbai su ɗan tsiraru ne tunda ba su fi ɗari uku ba amma waɗancan su dubu da wani abu sai suka ce su fa yahudawan banuna da suka ce tabbas wannan annabi don annabi ne Allah yake bashi irin wannan nasara kuma ai gaskiya ne a sun karanta a littafin su haka to saboda haka shine suka yi wannan alkawari da shi cewa ba za su yake shi ba zai yake su ba da aka zo yakin Uhud da aka zo yakin uhudu sun fito da rindina ta mutum dubu bai wuce da ɗari biyu ba ko da ɗari uku wa'yancan sun fito da rindina dubu uku da wani abu sannan a haka manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a cikin rindinan nan tasa akwai babban munafukai ana zuwa fagen daga kafin a fara kwafsawa sai ya ce wa jama'a sai ya ce ni ban ga dalilin da zai sami wannan yakin ba mu yaki ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da abokanmu duk wanda yake mun biyayya ya juya mu tafi kawai sama da mutum 370 suka juya suka bar annabi a filin daga to mu kaddara in su dubu ne yanzu 300 da wajen kusan dai 400 ba kaɗan sun tafi yanzu saura mai saura mai fi 600 da wani abu ba to mu kaddara su 700 ne ya za su iya da ainihin in ba dan al'amari na Allah ba ya za su iya da rindina ta mutum dubu uku amma fa duk da haka Allah ya yi musu alƙawarin za su ci nasara a wannan yakin amma sharadi shine in ba su saba maganar manzon Allah ba kash sai suka saba maganar manzon Allah su kuma mu'mini mahaya da annabin rahama ya ajiye su akan dutse yace kar wanda ya bar wannan gurin ku ga an kama mu kamar kaji ko ku ga muna cin nasara ko ana cin nasara kan mu kar ku yadda sai na aiko muku jakada na ce kai kaza amma ganin fara gwabzawa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam samu cin nasara shi dan sai ci nasara kan wasu suka gangaro suka bar kan dutse daga nan nasara ya ta rushe aka musu kisan da suka yi a bana wannan shine sakamakon mai saba wa Allah to amma su da ike wani kuskure ne ya faru Allah take ce ya yafe musu sai dai kuma ba za su ainihin me ba su ci nasara a wannan yakin ba kuma haka aka yi ba su ci nasarar ba sun yi asara Allah ya sauwaye to duk mai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zai tabbata cikin asara wannan karo da wayancan banu nazir suka ga annabi ya yi waccan nasara suka ɗaura abin nan suka yi ta halifi da shi ma'ana suka yi kawance da aka zo wannan yakin da suka ga an ci nasara a kan annabi wannan shaidani da za mu yi maganarsa yanzu a kai shi ne wanda yake ka abu bin ashirar annabi sallallahu alaihi wasallam dacin sun ba da shaida suka ce huwan nabiyin lazi na atuhu fit taurati suka ce shi ne fa annabi da siffarsa take littafinmu la yi raddu da kura ya tamba a mayar da tuta gare shi amma da aka yi yakin uhudu falon ma gaza a abinan gaza uhudu wa huzimar musulmuna musulmai suka rushe to irtabu sai suka yi shakka wa azharul adawatu suka bayyana adawarsu li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa lil mu'minina wa naqdul uhuda suka warware alkawari duka faraki ba sayyiduhum ka'ab bin al-ashraf shi wancan shugaba nasu shaydanin bawa ya hau doki fi 40 na rakiba cikin mahaya masu mara masa baya mutum 40 wato ya tafi da ahalul mala'i nasa kenan ina za shi ya tafi ila makka ta zuwa makka fa a tau qurayshin yaje musu fa halakuhu sai yaje kawance da su wai sun yi kawance akan yanzu su zo su haɗu akan annabi su suna kallon ba shine annabi ba a gaba zai zo kuma ƙarya fa suke shedan ne rinjaye su sun san daman siffa na annabi in ya ci nasara a wannan yaki wani yaki kuma a ci nasara a kansa in ya ci nasara a wannan ya ci nasara a wancan to a wani kuma za a ci nasara a kansa sun san da wannan a cikin littafinsu a taura da injila amma suka ce ba shi ba ne ya je kuma ya zauna ya yi a wannan abokantaka da su wa aqaduhum ala an takuna kalimatuhum wahida suka kudirta duk abin da za su yi kalmar su ta zamo daya wa kana zalikan majalisu fil majal abin fil masjidi wannan gurin da ake zaune ai kun san haka ba su abin mushrikai al-arab suke zama ko wa aka zu almisaka bainal astaril ka'aba aka je aka rirrike ainihin fila-fila na ka'aba aka ce to za a yi alƙawari ba za mu gudu ba ba za mu ja da baya ba wanda ija baya Allah kai masa kaza kaga shakiyai sun san akwai Allah ko anan zaka gane duk inda kafiri yake shaki ya san Allah ƙarya yake ce bai san Allah suka yi wannan sun maraja a ka'abu wa ashabuhu ila madinati zai dawo zuwa ga madina zuwa wato zuwa madina zuwa ga mutanansa fa akbar Allah ta'ala nabiyahu bima ta'amina bima ta'aqada alaihi ka'abu wa abuna wa abu sufyan Allah sai bai wa annabi labari yace to faga ka abinda ka'abu ya maka gaban kabila na banu nadir ya tafi makka da mutane kaza ya je ya kulla alkawari da su sun kama ka'aba sun yi alkawari ba mai gudu ko ya ja da baya akan abin da suka yi na alkawari saboda haka kai kuma sai ka sanya za wannan matsala da ta faru fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam ta ki annabi sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin Allah yace a kashe ka Abu bin al-Ashraf aje a kamo shi a kashe shi ta ke tura dakaruwa a kamo shi a kashe shi da aka kashe shi bayan an ka abin nan sannan wanda ya kashe shi ma shine ainihin wato abin nan wani sahabi da ake ce masa Muhammad bin Maslama shine ya kashe shi summa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan annabi ya umarci annasu mutane bil masiri da tafiya ila banu nadir yace ku tafi banu nadir wa kanu bi qarinati sun kasance suna wani gurin zama yuqalu laha zaharatu ana ce masa wannan gurin zaharatu fa'azanu bil harbi wal abinna wal qital suka yi umarni da ainihin mai fitowa ai fada ai yaki shi yasa suka taru a can saboda yanzu ga alkawarin da shugaban su can yaje ko suna da mataimaka yau da mushrikan larabawa da sauran abokan mushrikan larabawa din tunda su larabawa daman suna da waɗanda suka yi abota da su banda yahuda ko to duka za a zo a taru wai aiwa annabi kamun kazar gidan biki ba su san al'amarin ba haka yake ba sun ma'amarar nabi a abinan wadassal abinan wadassal munafikuna su kuma munafikai a gefe daya wahun banu abdullahi su ne aini abinan wahun abdullahi bin abinan ubai wato bin salul kenan wa ashabu da sahabbansa sannan su kuma suka dasa abin da za su dasa na ainihin makircinsu suka je suka samu banu na sai suke gaya musu Allah ya karjo minan fisin kar ku yadda ku fito a cikin wannan garu fa in qatalukum in dai suka yake ku fa na hanu ma akum muna nan tare da ku wala nakzilukum ba za mu wulakanta ku ba wala nansurannakum za mu taimake ku wala in abinan wala in akrajtum wala in ukhrijtum idan kuka fito la nukhrijanna ma'akum to kuma ma za mu fito tare da ku aje ai gwagwarmaya wato mu yaki muhammadu da duk sufar munafiki ba don Allah summa innahum ajma'u alal abina gadari ko abina alal gadari bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka taru bisa wannan rudi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi an yakhruja fi salasati min ashabina min ashabihi wa yakhriju ilai abin ilaihim salasatun gilman min banu nadir sai aka je aka ce to wai a kawo mutum uku daga ainihin abin nan su su kawo mutum uku wayannan su kawo mutum uku wai a zo za a zauna a dan tattauna magana sun san duk yadda za a yi wadda za a tauna daga bangaren musulmi ai akwai annabi ko to da suka tashi sai aka fito mutum sha biyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san sun shirya abin da suka shirya na sako masa dutse a ainihin kansa daga baya mala'ika jibril ya gaya mu wato bisa umarnin Allah to shine anan da aka yi hakan wa'azamu an yakhriju suka yi nufin za su fito wa ma'ahum abinan sanajiro li ya fita ko bir abinan bi abinan bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man kharaja ma'ahu da nufin in sun fito din nan za su samu annabi da ƴan waɗannan tsirarin jama'ar su musu gurmus da ce abinan alkanajir su ne wato wasu ƙwararrun mutane ƴan kaɗan wadda za a zo a yi abu cikin ƙanƙanin lokaci an haɗa shi kuma ba tare da harguwa ba don su afka wa annabi to akwai wata mace musulma ita wannan baiwar Allah ita kuma tana cikin wannan banu nazir kuma musulma ce tana da ɗan uwa shi kuma musulmi ne mutumin madina wato ansar ne shi kuma ya kawo mata ziyara wannan matsala ta faru maza ta rubuta takarda sai ta ce maza ka kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin abin da suwa da suke wannan al'amari da ya faru bi irsali akiha ta aika dan uwanta rajulun min al-ansari muslimin bi annahum tufa yuriduna suna nufin algadara bi rasulullah suna nufin su rubi annabi sallallahu alaihi wasallam fa adaraka rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sarahu bi kabari ya kai masa labari kabala an yusalu ilayhi kafin ya isa zuwa gare su faraja annabi sallallahu alaihi wasallam annabin bai karasa ba sai ya dawo falamma kana min al-ghaibi yayin da ya washe gari wato kwana ɗaya kenan ga za a laifin bilkata ilu fa hasarahu ihda wa ishiri na laila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai musu hari da dakaru wato ɗin gaba dai gaba dai aka je aka tsare hasumiyar tasu aka kewaye ta duk wata hanyar fita babu ita kuma tsawon sati uku kwana 21 to a wannan lokaci suna zaune suna jira su ga abdullahi bin ubayi bin salif zai kawo musu ɗauki ruwa da yake shigowa cikin katangarsu da aka gano annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an je an datse hanyar ruwa abinci da suke samu su dan fita su shiga gonar dibinai ta karkashin wata hanya ta du tsakanin duwatsu su je su samo dibinai a zo a ce nan ma da aka gano sai aka je aka tare gurin saboda haka yanzu ba yadda za su fita guzurin abinci da suka yi ya ƙare yanzu ga yunwa sannan sai kuma Allah ya kimsa musu tsoro faka da kwallon fi ƙulubihim ru'uba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu wa ayyasu min nasarar munafiki na lahu sai suka ɗebe tsammani kai munafikan nan ba su su taimake su ba fa qalu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wa annabi to as-sulhu yanzu mun yadda ka zo ai sulhu fa ba alaihim annabi sai ya ki ai wannan sulhi illa an yakhruju min almadinati sai dai kawai din sun yadda su fito su bar madina kawai ga baki daya alama ya amuruhum bihi bisa abin da ya umarce su wa qabilu zalika suka karbu suka karbu hakan dole suka yadda fasalahum alal jalai shine yayi maslaha ma'ana akai sulhi da su bisa fita din wa ala anna lahum cewa alfarmar da manzon Allah ya yi musu daga ubangijinsa shine anna lakum ma aqallatil ibl min amwalihim kowa a cikin dukiyarsa in yana da rakumi ya dauki kayan rakumi ma'ana ya iya lodin da yake so yayi a rakumi abin da ya gagara kenan ya tafi ya bari ba nasa bane dala ku ji ta goma shi irin na addinin musulunci Allah kai mana muwafaqa wallahi in ba dan annabi yana raye ba Allah yana ba shi doka ga yadda za a ga yadda za a yi da mu ne yanzu da muke da son zuciya ka samu na sami irin wannan dama sai mun wuce haɗi ta zami matsaya ta suka ta kwa tafi da sabon sa ko eh haka zalimin sai mutum ta saboda amma kun duba kuga ta gomashin da Allah ya musu amma duk da haka fa kaskanci ne a musu tunda yanzu an fitar da su daga garin su kuma dukiyarsu wanda wacce suka dauka ba su da komai duka sun fita sun banta saboda haka a lokacin da annabi ya gaya musu haka illal hirka sannan ba za su fita da ainihin makami ba ko ɗaya ko ɗaya ba za su ɗau makami ba haka za su fita salin alin sai wannan arzikin da aka yi musu izini su ɗauka lodin raku irin ko raƙuma dubu ne da kai ɗaya za ka ɗauka ka je ka ɗauki iya kayan da kake so sai ka ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana irin wannan abin da ijar rabe su da shi wa'ala an ya kalu wa abin wa'ala an ya kalu lakum diyarahum cewa su bar gidaddajin su wa aqarihim da gonakin su wa sa'iral amwali da sauran dukiya dukkan su fita su banda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin me ya ainihin umarce shi su yi wannan ainihin abin nan masaliha da shi to bayan sun yi wannan sun kuma fita fa fa'alu zalika sun aiwatar da hakan wa karashu minal madinati ila shamsina suka tafi sa'abin Siriya wa ila azra'at wa ariha wasu suka tafi azra'at wasu suka tafi ariha illa ahlu baitaini sai mutum wasu mutanen gida guda biyu ne man aba abina min abi abina min abi al-haqiq wa alu abina hayy bin abina ahadab wa'annan su guda biyu abil haqiq wa alu abinan wa alu abinan wa alu hayyibin ahadab su wayannan su ba su fita ba wa innahum lahiqu abina ai da suka fita lahiqu bi khaybara ne suka tafi suka shiga cikin yahudawan khaybara wato kenan su ma suka je can suka zauna amma sai aka samu wasu mutum biyu wanda su kuma musulmi ne suka yadda suka karɓi addinin musulunci annabi ya ce dukiyarsu duka a ba su kayansu sau dama ai abin da ake nema su karɓi addini su kuma wa'yancan a kan su karɓi addini ku gane iskanci na bai hude da taurin kai a kan ya faya karɓi addini ne ya fita ya bar gidansa ya bar dukiyarsa ya tafi ya je ya zama tsiya wai akan ya karɓi addinin Allah kuma yanzu ka ce wai zai yarda da wani musulmi dan Allah zai yiwu to in dai ka san irin wannan ka san alkur'ani ya za ka je ka ɗauko shi kai kawance da shi ai sai dai batan basira Allah ya sauwaye to shine Allah ya bamu labari huwa allazi akhrajal ladina kafaru shine wanda ya fitar da waɗannan da suka kafirta min ahlil kitabi daga yahudu da nasara min diyarihim daga gidan da jinsu ya ani masakina kun bil madinati li awwalil hashar shine farkon wata kenan ko farkon li awwalil hashar ma'ana adina ay huwa hashiruhum ila shami farkon taruwarsu da aka tara su zuwa siriya wa akhiruhu an ajalahum Umar fi khilafatihi ila Khaybara sannan ɗaya na ƙarshe kuma da aka yi musu Umar an karɓi lokacin kalifancin su a ya fitar da su zuwa Khaybara su ma ko wanda aka fitar da su gabaki ɗayan su Allah ya ce ma zanantu wallahi ba su zaci ba ayyuhal mu'minuna ya ko mu'mine su wa'ancan kafiran wallahi ba su zaci an yakarju za su fita ba lima kana bikum min da'afin saboda yadda suke kallon rauninku da rashin iya fada da rashin kayan fada wala hum min alquwwati su suna kallon suna da karfi wali kasratihim suna kallon suna da yawa wa shiddati ba'asahum suna kallon suna da tsananin yaki wa qurbi bani quraizata minhum sannan banu quraiza suna kusa da su wa ahlu kaybara su ma aida suna abinan gaira ba'idina an sannan mutanen kaybara su ma ba nisa suke da su da su ba wa kulluhum dukkan su ahlu millatin wahida wallahi duka addinin su ɗaya addinin yahudanci ne wal munafiquna min al abinna min al min ansarihi sannan ga kuma mataimakan su waɗanda suke suna cikin Madina suna tare da musulmi amma kuma a aiwace suna tare da waɗancan kafirai Allah ya ce wa zannu annakum mani atukum usunukum min Allah sun yi zato sun yi zato cewa wannan hasumiyar tasu wannan garun nasu zai hana su ko zai hana Allah zartar da azabarsa a kansu fa atahum Allahu min haythu lam yahtasibu wallahi sai Allah ya je musu ta yadda ba sa tsammani min haythu la yahtasibu wa qadhafa ay ma'ana alqafi qulubihim ar-ru'ba ya jefa tsoro a cikin zukatansu bi kasar sayyidihim ka'ab bin al-ashraf da aka kashe ka'ab shi bin ashraf din can ana kashe shi suka tsoraka saboda shine babban matsayi kun san su a wancan lokaci mutanen da suka gabace mu ba ka zama sarki sai ka zama shaƙi na gaske tukuna sannan kuma jarumi to sai ka zama shugaba to daga ji an kashe suka ce to ai babu gayya ta watsi yanzu duk yadda aka ce an je ƙasa da yaƙi aka ce an ci sarkin gurin ko shugaban guri ai an gama da su ko za ga duk jikinsu ya yi sanyi saboda ana kallon shi ne namiji to yanzu da aka kashe shi sai suka tsorata sannan idan muka lura a nan irin yadda su wa'incan yahudawa da suka haɗa kai da munafikai da aka kashe ka abu bin al'asharaf ɗin nan bi na ƙadihil ahada da yadda bayan ya warware alƙawarin Allah alƙawarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa shiddatu ghayrihi alal mu'minina sannan kuma mai tsananin kausasawa ne akan mu'minai ba shi da tausayi wa kana sha'ira dama shi mawaki ne na farko saboda haka ya haji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa annabi zambo ya zagi annabi ya zagi mu'minai bi shi'ir da waƙarsa saboda haka makafu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaufan shadida suka tsoratar da annabi sallallahu alaihi wasallam tsoratarwa mai tsanani fa shar'u suka shar'anta masa abinda suka shar'anta ma'ana yukuribun Allah sai ya ce yukuribun biyutahum bi aidi da Allah ya jefa musu tsoron kenan can fa su da a cikin irin halin da suke kun ga yadda malaika a ce bayan suna zagin ko yana zagin annabi sannan ya tsoratar da ainihin manzo din tsoratarwa mai yawa amma annabi zai tsorata a matsayinsa na manzon Allah ba zai tsorata ba Allah ya ce to sai ga su da kansu da suke irin wancan wake-wake suna zuga suna tsorata annabi suna tsorata manzanni abin mu'minai da suke tare da annabi sai ga shi yuqribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina sun zo suna rushe gidaddajinsu da kansu da kuma halin mumine wato su suna ta ciki suna rushewa wato sun gama ɗaukan abin da za su ɗauka wai kar wani ya zo ya amfana duk abin da ba zai ɗauku ba sai a lalata shi sai a fasa shi Allah ya ce fa ta biru ya kulin alba abasa ku lura fa ya kuma abota gani ya kuma abota hankali fa ta izu bi hali ko asu da halin su wala ta gudu kar ku wala ta abin nan ta atamidu ala ghairi ala ghairi kar ku mi zuwa ga wani Allah ku mi zuwa ga Allah Allah kai mana muwafaka karatun namu ya tsawaita sai a yi hakuri ko mun duk da dai karin ba da yawa bane ba zai yi mu tora mu ci gaba ba saboda yanayin lokaci wannan kissa wallahi mun dan dauko ta ne a dan takaice kissa ce doguwa ita kadai kissa ta ishe mu darasi to amma sai muka dauki gabobi almuhimmu muka yi bayani akan su da irin yadda alkawari yake kasancewa tsakanin mutumin kirki da mutumin banza kullum mutumin banza sai ya rusa alkawarin Allah kuma ba tare da ya damu ba shi kuma mutumin kirki zai kiyaye alkawarin Allah dan ya san karfi da dabara a gun Allah suke Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mana imanin mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu in rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani amin bayani tuna
akwai bayani abin da shafi asu su rayu kamar haka akwai mustapha muhammad ya tura naira ɗari biyar ana masa addu'a allah ya saka masa da alheri amin kawo mamanin kamar haka taki 74 72 79 wato uku sifili bakwai hudu daya biyu bakwai biyu bakwai tara Allah ya sauka da Amin.
Facebook ya kuwa Abdullahi.
na So, to Allah ka ba mu ladan wannan karatu namu ka dora mana shi akan mizani waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu wanda suke cikin halin kunci Allah ka sauƙaƙa musu rayuwa Allah ka sa musu mafita marasa lafiya da suke fama da rashin lafiya ko dai suna cikin asibiti a kwance ko suna cikin gidaddajinsu Allah ka ji tausayin su ka ba su sauki domin albarkar wannan wata Allah muna roƙonka ka sanya mana mafita cikin irin hali da muke ciki a wannan yanayin ƙasa ta mu Allah ka shiryar mana da shugabannin mu tun daga karamar hukuma zuwa jaha zuwa ƙasa baki daya Allah ka shiryar da su Allah Allah ka shiryar da su ya Allah marasa shiriya daga cikin su Allah kai ka sani mu ba mu san su ba kai ne kake da iko ba mu da iko kai kake da sani ba mu da sani Allah mun kai koke zuwa gare ka Allah Allah kai mana canji mafi alkhairi Allah kai mana canji mafi alkhairi Allah ka sanya mana mafita musamman wannan arewacin ƙasa ta mu da duk inda musulmi yake rayuwa Allah ka shiga a cikin taitayin Allah Allah ka shigar da shi cikin taitayinsa ya gane menene damuwa ya Allah ya gyara Allah ka shigar da shi cikin taitayinsa ya gane menece mecece damuwa ya gyara ya Allah Allah in ba da shiriyar ka ba mu da wata shiriya Allah in ba da shiryar ka baya Allah ba mu da wata shirya Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.